خبث العباد من ذا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من ذا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد غابت مساعي da sunan Allah mai rahama mai jin ƙahi yabo da godiya su tabbata ga Allah maɗaukakin sarki tsira da amincin Allah ga fiyayyen halitta manzan tsira manzan rahama annabi Muhammad da alayansa da sahabansa da waɗanda suka biyo bayan su har zuwa ranar alƙiyama jama'a sauraro ine mana sallama irin ta addinin musulunci Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a cikin wannan shiri namu mai albarka na rayuwa a barkoyi wanda yake zon mana a dukkan irin wannan rana ta juma'a mai albarka a daidai irin wannan lokaci wanda muke roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu ya sadar da mu da alkhairan da suke cikin wannan juma'a duk wani abin ki da yake cikin ta Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana da shi marasa lafiyanmu na gida da na asibiti Allah maɗaukakin sarki ya ba su lafiya wa in mu kuma da muke da lafiya Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana ƙoshin lafiya waɗanda suka riga mu Allah maɗaukakin sarki ya ji kansu ya yi musu rahama mu kuma da muke nan Allah maɗaukakin sarki ya sami kyakkyawan ƙarshe a satuttukan da suka gabata mun tattauna akan nana Aisha wacce mun ji irin abubuwa darussa da za mu iya ɗauka abubuwan da suka shafi rayuwar yau da gobe wanda muka tsinta a cikin rayuwar wannan baiwar Allah kuma mata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabiya wacce take mai ilimi matuƙa mai hangen nesa mai tunani wacce take iya gano abin da ya kamata al'umma su aikata ta yi wacce take iya yin istinbaɗi na hukunci ta fito da wani hukunci a cikin wani abu da al'umma suke da bukata Allah maɗaukakin sarki ya ƙara yadda a gare ta sannan kamar da muka ji ya ce ga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ifi kowanne a cikin sahaba annabi sallallahu shine sidna abubakar za mu je ga kafin mu koma izuwa ga malam za mu je ga yan uwa domin mu ji gashi dai malam ya game mana tarihin na na aisha mun ji abubuwa da dama kala kala a ciki menene abin da yan uwa suka dauka gaba daya a cikin rayuwar wannan baiwar Allah wanda za su iya yin aiki da shi a yau da gobe assalamu alaikum muna tare da tare da
to kin ji tarihin nana Aisha da malam ya kawo mana shi wani irin darasi kika koya a cikin tarihin
na ɗauki da sosai har da kai ya hakuri
to wai taki wai taki ba a jin me kike cewa sosai to muna tare da ki na ɗauki darasi sosai abin da ya faru da kai za ka yi hakuri da shi a rayuwarka na'am to a- Allah ya saka da kai amin amin salamu alaikum Sa- salamu alaikum muna tare da wa to wannan layin shi ma ba ma jin salamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh muna tare da wa
kana tare da maman ansiya unguwa uku to maman asiya kin ji tarihin na na aisha alhamdulillah wallahi muna biye da ku mun ji sosai domin tarihin babban sunana na Aisha Allah ya kara mata ya ga gaskiya abin koyi ne sosai na'am ga yadda sun zama da abokanan zamanta mm.
da kuma hakuri da yarfa da wannan bayan Allah masu kada mummunan magana a kanta Mm.
wallahi malam lokacin da ya zo gurin nan har sai da na yi hawaye Mm.
na yi dinga rawa na ce to bari kuma mu ai, Mm.
al'umma annabi ga manan dai karashi dai Mm.
wani ne sai daga za su tsallace wannan shari da mutane suke yi wa mutane mutum bai ji ba bai gani ba sai a yi masa ya rufe Mm.
to ta ga zamanin su to Allah ya wanke su mun a Haka.
wannan zamanin suke cike sai dai kawai ne hakuri sai an je kan to da aka wani mummuna kalma ko aka masa wani yarfe sai an je kan Mm.
to wallahi ta Allah ubangiji ya sa mu dace su kuma Allah ya kara musu daukaka da rahama ubangiji ya ba mu albarkacin su amin amin to malam na Allah amma da ya shigo a ce muna miƙa godiya a gare shi to insha Allah Allah ya saka masa Yana alheri, tare da Allah ya ke.
tsare masa iyalinsa amin amin kai amin ma ana Allah ya maka albarka Amin.
ubangiji ya tsare iyalinka Allah ya Amin.
rike muku aikin ku amin amin amin to sai an to gina salamu mana alaikum lafiya, maman unguwa.
asiya to haka ne maganan maman asiya ta ce eh, lokacin da aka zo hankalinta ya tashi kwarai da gaske da ake magana akan irin abin da aka yi mana na aisha allah ya ƙara mata yarda to kuma nan yana karanta maka cewa kai ma ka shirya ka shirya da duk wani ƙalubale na rayuwa zai iya samun ka sai dai ka shirya wa yadda za ka ɗauke shi domin sai kana ma da eh, matsayi gurin Allah maɗaukakin sarki sai ya jarrabe ka da abin da yake abu ne mai girma abu ne mai girma amma wanda ba shi da matsayi za a iya jarraba shi da abu wanda yake eh, ba mai girma ba ne kamar naka assalamu alaikum
Amu alaika salamu wa rahmatullah.
muna tare da
To malam kuna tare da maman nan wara daga unguwar sana.
to maman nawara kin ji tarihin na Aisha wani darasi kika ɗauka
Ai tun da aka fara wannan tarihi muke ɗaukan darasi da yawa gaskiya da haƙuri Hmm.
da dukkan abin da muka ji a ciki muna yin amfani da shi Allah ya saka wa malam da alkhairi.
to amin amin Sannan kuma da Allah ina so in ɗan yi wa malam wata tambaya.
na'am
Akwai wani hadisi da muka karanta ne na a cikin uƙuƙun zaujiya.
na'am
To hadisi ne na arba'in da takwas.
na'am Da aka karanta sai na ji ban fahimci abin da yake miki ba.
Hmm.
eh an ce mana wai da Hawwa'u ba ta haɗinci mijinta ba Mm.
da matar da ba matar da za ta haɗinci mijinta a duniya na'am to wannan abin ya shige min duku duk da dai ban kawo larabcin ba amma na'am haka aka fassara mana shi shine nake so malam da Allah ya dan ƙara min bayani akai to shikenan hadisin sahihi ne koko to shikenan to na gode a tashi lafiya Allah ya saka malam da alkhairi da kai kanka malam ɗanyi to Allah da mun gode wannan gidan rediyo to mun na A na gode gode Hmm. to insha Allah za ki ji amsar wannan tambayar daga bakin malam idan mun koma zuwa gare shi assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
na'am muna tare da wa Sai dai kana da wani da- da
na'am Salamu alaikum.
wa alaikum salam Muna tare da wa.
suna na mamu malik daga sabuwar bandu To, me kike tafa da Allah da ya kike?
saka wa malam da alkhairi Allah ya biya shi da gidan aljanna To, amin.
gaskiya muna jin daɗin wannan shirye-shirye sosai mun ji daɗi sosai kuma mun yi ɗauki darasussuka akan haƙuri da juriya Allah ya ƙara mana soyayyar manzon Allah Allah ya ƙara mana Sallallahu soyayyar alaihi matan wasallam.
manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Radiyallahu anhu. Na'am.
Allah ya saka wa malam da alkhairi To, mun amin.
ka sabuwar bandu To, maman mu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
wa alaikum salam To, muna tare da wa.
malam Hassana ce a kan layi To, Hassana, kin ji tarihin Nana Aisha? An ɗauki darasi a ciki?
malam mun ɗauki darasi da yawa Allah ubangiji ya saka da alkhairi Eh, amin, amin.
kuma na ɗauki darasi game da abokiyar zamana Na'am.
malam tana gani na sai tana gani na za ta gudu ta ki bari mu gaisa
To,
amma insha Allah daga yanzu darasin nan da na ji duk inda na ganta ko ta ki yadda mu gaisa sai na bi ta ba gidan ku ɗaya ba?
ba gidan mu ɗaya ba malam kowace da gidanta Eh, eh. To, to, to, to.
insha Allah to Allah- Allah ya saka muku da alkhairi Amin, amin. Allah ya baki ikon cikawa.
amin amin malam Eh.
amin
Salamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam wa rahmatullah muna tare da Wa alaikum wa rahmatullah.
wa. alaikum salam muna tare da wa.
Kuna tare da Bashir mai fa'idi fa shekara ɗaya daga cikin yan goma da jihar Kano.
To, Bashir mai kawa'idi. Ka ji tarihin na na Gaskiya Aisha.
muna fa- fa- faɗaka akan wannan mu- tarihi da malam yake kawo amma yau lafiya bai shigo ba kuwa.
Insha Allah za Ina wani ne har na jira. Na insha Allah za mu koma zuwa gare shi
to shi kenan dan yanzu shi muke jira kawai eh to wannan baiwa Allah tana magana akan ta ɗau darasin abokiyar zamanta ba za a ce kishiya ba abokiyar zamanta in ta ganta a- takan ƙoƙarin ta kauce mata kasa gaisa wannan kuma abu ne wanda yake yana faruwa saboda zamantakewar irin wannan amma duk da haka ba ƙasa za ta ita a gwiwa ba yadda ta faɗa ta yi ƙoƙarin su ringa gaisawan kwarai da gaske zai taimaka gurin rage wani raɗaɗi da ɗaci da ita waccan ɗin take ji in ma da wanda ya kamata a ba wa dama ya mata nasiha a gaisawa ai ba wani abu bane ba tsakanin matan da suke zaune ƙarƙashin miji guda alal aƙalla dai a gaisa shine mafi karanci ko sallama assalamu alaikum wa alaikum assalam ehe to kaga an yi abin da shari'a ta ta ta tsara amma a ganka a kauce kai ga kauce kaga kaman gaba kenan Allah ya sauki assalamu alaikum
Salamu alaikum.
wa alaikum assalam muna tare da wa
Malam Allah isaka da alkhairi.
amin
Amma dan ta Allah ni tambaya na sosuwar a yi wa malam.
na'am
Ina da yarinya ne mm
mai suna Humaira.
na'am
To shi ne ake cewa wai Humaira ba suna ba ne ba sunan wai karamar karamar jaka ne wai dan Allah da gaske ne.
na'am
Shi ne nake so dan Allah a tambayi malam.
to insha Allah
Sannan kuma malam dan Allah ina so a tambaya mun malam.
na'am
Wai suna Safna shi ma ba suna ba ne?
to insha Allah
To na gode Allah isaka da alkhairi malam.
amin amin assalamu alaikum
assalamu alaikum wa alaikum assalam muna tare da wa muna tare da wa to kai kai tsaye a doktor abubakar adam na islamic kings of maja To, Doktor, ka ji tarihin na na Aisha.
tambaya na To, tambaya ce da kai ko kuma a'a a wani darasi da ka ɗauka cikin Na shirin.
ji tarihin na ji na ji tarihin ta sosai ma ai Na'am, jaruma ce sosai a cikin mataye eh na'am.
Allah ka ne ta a gare ta Amin.
to tambaya ta dai ga malam shine Eh,
wanda ya yi kisa misali wanda ya shaye shaye kisa hmm.
to me hukuncin sa wannan kisa ma da tamban wannan da an sama da tambaya So, insha Allah.
masha Allah Hmm. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Muna tare da wa.
Malam barka da safiya.
Barka ka dai.
Yawwa dan Allah malam muna jin daɗin abubuwan da ake faɗakar da mu Allah ya saka da alkhairi.
Amin.
Allah ya malam tukuci da gidan aljanna Allah ya amfani bayansa.
Amin.
Dan Allah ina bukata addu'a akan yara na Allah ya shirya mana su Allah ya ba su Amin.
mazaje na gari mazaje kuma Amin.
Allah ya ba su mata na gari.
Amin.
Dan Allah Amin.
ina bukata addu'a.
Amin. Insha Allah.
Yawwa Allah Ubangiji ya sa tafarkin aljanna mu shiga Allah ya yi da mu da rasa almustaqim.
Amin. Amin. Amin.
Na Insha Allah.
gode, na gode Allah ya saka da alkhairi.
Assalamu alaikum.
assalamu alaikum wa rahmatullah Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
kuma Muna Allah ya tare da- saka muku da alkai
Amin.
tare da sarkin samarin fulani ya nazi da ke garin gurin gawa To, yayi na ji.
wato malam gudunmu wanda kuke bawa addini ubangiji Allah ya sa aljanna ce makoma Amin.
wato mutuka irin wannan rana ta juma'a irin wannan zaburarwar da kuke wa yan uwa har muna jin daɗin ta wato kamar malam wanda za a ga cewar yanzu kusan za a ga ɗabi'un mu muna ɗaukar su kusan cewar muna ɗauke kusan za a ga kamar da ranar juma'a Mm.
ana ɗaukar ta ranar idi haka har yanzu ma ana ɗaukar ta Mm.
Saman sakamakon za a ga wasu cewar sun yada kusan al'adun kusan musulunci haka da wanda addini kusan ya zo da su. Wato za a ga cewa yanzu mun ɗebo wasu ɗabi'u wanda bai kamata ba. Misali za a ga kamar da wanda za a ga in aka ce wa za a ga mutum da
Mm. To, wayar taka yayi nazi tana ɗan yankewa. Ba ma jin me kake ce.
Kana Na'am, yanzu muna jin ka.
yawwa to nake ku yi jan hankali akan irin wannan misali wanda za ku yi faɗakar ga iyaye wanda za su dinga jan hankali kusan akan ɗabi'u irin na iyayenmu na baya.
Mm.
wanda za ga cewa ana zabar da yaya ana nuna musu cewar yau ranar juma'a ce a tafi ziyara kuma kuma a je a yi addu'o'i sosai Eh.
wannan shine dan karamin kamar tambayi na da nake so malam ya kara jan hankali akan iyaye sarkin samarin fulani ya nazi da ke garin gurin ga ku tashi lafiya to amin ya yana to insha Allah malam zai kara jan hankali dangane da iyaye su rika nusantar da 'ya'yansu ko kuma eh, nu- koya musu ko tarbiyyantar da su abubuwan da yake eh, mun gaje su za a iya cewa iyaye da kakanni kuma yanzu abubuwan suna nema su zama abin da suka zama iyaye da kakannin ba a yin irin abin da muka taso muka gansu suna yi Allah maɗaukakin sarki ya samu dace
التي أدعوك فلتنهضي همما فلا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد غابت متاعينا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تهليل وأدعية والقدس تهتف للداعين آمينا المسلمون وملء قلوبهم همم مشبوبة لسبيل الله ماضونا
to ma sauraro ah, za mu koma zuwa ga dakta insha Allah a wannan sati za mu amsa tambayoyin da masu tauraro masu sauraro suka turo mana akram kallahu bari mu je da tambayoyin da ah, muke da suna wancan sati kenan kafin mu zo na wannan satin wata tambaya ta farko aka ce salam ina malam fatan alkhairi dan Allah zan iya sallah da wa- alwalau wankan janaba بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رسوله الأمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na farko muna ba yan uwa hakuri saboda rashin samun wadataccen lokaci za mu amsa musu tambayoyinsu lalle mun san tambayoyi su ma ilimi ne kuma da su ne ake samun waraka akan abubuwa da yawa don haka mun gama tarihin na na Aisha bari mu dauki tambayoyi muna da tambayoyi masu yawa wajen guda ɗari ba mu samu ka amsa ba amma dai ai mana afuwa insha Allah za mu rinka rage su a hankali a hankali insha Allah um, za mu ɗebi wani kaso da yawa yau da gaggawa mu rage insha Allah Eh, yar uwa tana tambaya dangane da wanka a alwal- eh, yin sallah da alwalar wankan janaba warai kuwa ya halatta ta yi sallah da alwalar wankan janaba daman abinda ma malamai suke faɗa cewa ah, ah, wato ba a so ma idan mutum ya yi wankan janaba kuma ya zo ya sake wata alwala to ai to ai daman yana da alwalarsa na'am ita wankan janaba alhaz- alhadasul akbar ne Mm.
shi kuma alwala alhadasu al'asgar ne Mm.
malamai ah, suka ce alhadasu al'asgaru yandariju tahta alhadasi al'akbar garamin hadasi yana narkewa ƙarƙashin babban hadasi so yayin da mutum ya zo wankan janaba ai ya riga ya shigar da alwalarsa kenan Na'am.
eh haka ake so a shigar da alwala gaba ɗaya a ciki amma ana so a a shiga da niyyar mana akwai alwala kenan so ya halatta ta yi sallata da alwalarta ta wankan janaba ko ya yi sallarsa da alwalarsa na wankan janaba Na'am. Mace mai kwantaccen ciki idan ta sha azumi ya za ta rama mun gode maman Musa.
to wacce take da kwantaccen ciki idan ah, bata haihu ba uzuri dai yana nan tare da ita ba za ta yi wannan azumi tun da ba za ta iya ba dole sai ta ji- sai ta jira har ta haihu Ah, ah, ko da ku shekara nawa zai yi tun da ba za ta iya yin wannan azumin ba yawwa sai ta jira sai ta haihu sai in ta haihu sai ta rama Allahu alam Ko da za ta iya yin azumin da cikin sai ta jira ko kuma za ta yi.
za ta iya yi mana Na'am.
in za ta iya azumi ta yi azumin ta Na'am.
a kwarai kuwa ce azumin ta wanta sun buka lakum Na'am. Wannan aka ce malam fatan alkhairi gare ku da fatan Allah ya saka muku da gidan aljanna malam dan Allah a ja hankalin mata wajen watsi da suke yi da sauraron abin da zai kare su duniya da lahira saɓanin jin waƙoƙi da kallace-kallace marasa amfani saƙo daga zaharaddin khalid to Allah ya mana afuwa yana daga cikin musibu ah, da da muke ciki a yau shine shigaltuwar mutane da kallace-kallacen abubuwa na haram da kuma sauraron kaɗe-kaɗe da wake-wake wadda suke ah, Allah bai halatta ba ba wai mata kaɗai ba ne ba har da maza ma duka suna cikin wannan masifar yanzu wayoyinmu idan da za a bincika ba daɗi wayoyi kawai mutane sun halaka sai wanda Allah ya kubutar da su akan harkar wayoyinsu kuma yana da kyau ko mace ko namiji da suke jin kaɗe-kaɗe da wake-wake da abubuwan da Allah bai halatta ba su sani cewa Allah sai ya tambayi mutum dukkan abin da ya ainihin wato saurara mai kyau ne ko mara kyau in mai kyau ne ya bashi lada idan mara kyau ne kuma akwai alhaki kuma jin kaɗe-kaɗe yana haifar da munafurci kuma mutuwa akan munafurci kamar yadda malamai suke faɗa so ya kamata mutum ya nisanci wannan wake-wake da kaɗe-kaɗe Mm.
Allah gane da mu to malam bari mu leƙa sashin masu tallace-tallace kafin mu damu ɗora daga inda muka tsaya الجهل ديدننا واللهو مرتعنا والوهن سال دماء من مآقينا والجرح ينزف والآلام مطبقة والحق ضاع لم نلقى أمانينا من لا يفرج غما في جوانحنا ويفرش الدرب ريحنا و...
رويدك رويدك فالهموم لها رتاج وعن كثب يكون لها masauraro barkanmu da dawowa a cikin wannan shiri mai albarka ga wanda ya tsaddatsi shirin a tsakiya muna amsa tambayoyin da kuka turo mana ne insha Allah wannan malam aka ce assalam malam wata kanwata ce aka keta mata alfarma to shine ta ce za ta gaya wa saurayinta yanzu za a yi aurenta za ta iya gaya wa saurayin nata abin ya faru da ita tun tana shekara goma sha uku abin ya faru da ita yanzu ya za mu yi to macen da Allah ya mata albarka wannan yarinya tana da imani kuma tana tuna wato amana a lokacin da mutum ya aikata laifi kuma ya nadama ya tuba a kansa to ba a son a ci gaba da bayyana laifin na'am yanzu kin samu saurayin da zai aure ki bai san wannan larurar ta faru ba kuma ya faru a da kin yi nadama kin tuba ba bukatar sai kin gaya masa kar ki kuskura ki gaya masa an shiru a je a aure kawai Allah ba da lafiya da zaman lafiya a kiyaye gaba amin wannan aka ce Allahu Akbar.
malam eh, dan Allah malam ka bani addu'ar da zan yi Allah ya zaba min miji na gari to ita addu'a abinda ake nufi da ita mutum ya daga hannu a lokutan da suka dace ko a wuraren da suka dace Allah ya bashi kaza ko Allah ya raba shi da kaza a a cikin sujada ana iya yi bayan an gama sallah ana iya yi bayan an yi sallar dare ko a sujada na filfili na dare ko bayan an yi azumin nafila ko na farilla duka ana iya yi so amma babban abin da malamai suke faɗa mutum yana so ya yi addu'a Allah ya karba da wuri ya gabatar da wata ibada kafin addu'ar na'am kamar yanzu wannan tana son Allah ba ta miji na gari to sai ki nafila ki rinka yawan nafila in kin sallar nafila sai ki daga hannu ki roki Allah ki ce Allah ba ki miji na gari na'am wannan shine addu'ar da ki ko kuma ki azumin nafila in kin zo shan ruwa sai ki addu'a ki ce Allah ya ba ki miji na gari ko sallar dare ko sadaka ko biyayya ga iyaye na tabbatar miki insha Allah idan kika lazumci wannan Allah zai karba addu'o'inki kuma muna mata addu'a a wannan wuri Allah ya ba ta miji na kwarai Allah ya ba ta dacewa da abokin zama da wamamme wanda za su zauna lafiya mai rufin asiri amin kuma ya ba su zuriya ta gari Amin.
Na'am.
malam Na'am.
bil munasaba akwai ma yar uwa da ta shigo cikin shirin tun a farko Na'am.
take nema a yi mata addu'a ƴaƴanta Allah ya ba su maza na gari matan matan kuma Allah ya ba su mata na gari wannan addu'a ce mai kyau da dukkanmu muna da bukata Na'am.
dukkanmu gaba daya mu ci gaba da yin addu'a Allah ya zaba wa ƴaƴanmu mata mazajen kwarai na'am dan yana daga cikin ni'imar da Allah zai baka ya maka ya baka miji salihi na kwarai ya aure iyar- diyarka haka kan mu ci gaba da yin addu'a wa 'ya'yanmu maza masu tasowa Allah ubangiji ya ba su mata na kwarai su samu matan da za su zauna da su samu zuriya ta kwarai so duka muna musu addu'a ita wannan hajiya da ta aiko Allah ubangiji ya miki arziki ya amsa addu'ar ki Allah ya ba wa 'ya'yanki mazajen kwarai da kuma matan kwarai mu ma duka matan mu da mazajen mu Allah ya ba su mazajen da matan na kwarai insha Allah
ta ce assalamu alaikum malam ni dai wallahi ina zama da mijina amma gaba ɗai yanzu ya tsane ni wallahi zama kaɗai nake a ba ta shawara to yana iya faruwa ɗabi'a ce ta ɗan adam yana son abu wani lokacin ya wayi gari baya son abu Ah, mutum yakan ci gaba da sa riga ya je ya- ya ta ishe shi yakan iya hawa mota ya je ta ishe shi ya rabu da ita to wasu ma dangane da dan adam ma suna iya zama da shi kamar yanzu mace sai mutum ya je ya ta ishe shi to amma shari'a bata ba da damar wato yin irin wannan ɗabi'a mara kyau ba ka ɗauko mace ka ƙarar mata da budurcinta ta tara maka 'ya'ya ta ta maka hidima da walhalu amma a misalin ka zo ka ce wai wai wai wai ka tsane ta wannan ba daidai ba ne to amma ni ana abin da nake gaya wa matan ya kamata a bincika wai me dalili na'am menene sababi haka kawai mijin zai ce ya tsane ta yawwa ba lallai haka kawai ba wataƙila laifinta ne dole watakila ko akwai nata laifin ko akwai ɗabi'u nata da ba su da kyau ba ta da sakin fuska ba ta da haƙuri ba ta da kyautata miji ba ta iya abinci mai kyau ba ba ta gamsar da shi a shimfiɗa a ba ta kula masa da 'ya'yansa in ya mata tsawa ba ta ji in ya ce bari ba ta bari in ya ce ta yi ba ta yi duk mata suna aikata wannan abu to wasu laifuffukan datti ne in suka harhaɗu suka yi yawa to sai su bata mace sai mutum ya ji mace ta ishe shi kawai yana zama ne da ita saboda larura kawai watakila saboda yaya ko kuma bai da kuɗin da in ya sake ta zai auro wata to ni ina ba da shawara a ki na farko ki kokari ki gyara halinki da ɗabi'arki ki tabbatar kin zama mata kwarai al'imratul almar'atu salihah mata kirki wacce take manzo ya mana bayanin ta shine idan nazara ilaiha wato idan nazarta ilaiha sarratka kana ganin ta sai ta faranta ma rai wai za amarta a ta'atka in ta banka ba ta umarni za ta yi maka da'a so idan kin san akwai wasu matsaloli da kike da shi da ke da mijinki gyara watakila kazanta ba mamaki kazama ce bata bata san tana kazantan ba ko kuma ta sani sakaci watakila ba ta girmama iyayensa watakila kaza to akwai kuma mazajen da su kuma idan kaga sun yi wannan mala aminu to aure suke sosai na'am idan zai kara aure sai ya kama gaba da kiyayya da matarsa haka kurin saboda wulakanci wanda ya kamata wallahi su ji tsoron Allah ya kamata su ji tsoron Allah akwai wanda yake takalar fada haka kawai sai su takalar su don su yi fada Eh.
ya mata wulakanci a shi tuntunin yayi nisa har ma ya kai kudin aure eh kuma yana so ya yi wani rikici da zai ce a tunda suna kaza yanzu zai kaza eh wannan cin amana ne ba daidai bane kuna zaune da matan ku rinka takalar fada kuna bakanta musu kuna bata musu rai dan kawai kuna so za ku ƙara aure kuma yana daga cikin kurakuran da mutane suke yi Mm.
rashin wayewa ne wai sai mutum waye ce saboda ya samu wata budurwa sun shirya za ta aure shi shikenan sai ya kama wulakanta ta gida wallahi da yawan aure irin wannan in an yi shi sai an yi da na sani wannan wacce ka auro ta ka wulakanta wata shi ta ma sai ta wayi gari ka zo ka tozartar da ita ka wulakanta ta tunda ɗabi'ar ka ne Mm.
ita in tana murna ana cin mutuncin yar uwarta ita dan ta shigo to ta shirya ita ma kuma wannan masifa sai ta same ta Mm.
so muna nasiha ga mazaje ku gyara ɗabi'unku da halayenku masu canjawa mata yanayi saboda za su ƙara aure ko kuma watakila saboda ah, suna tare da kishiyar ta je ta ziga shi a ɗaki ya zo ya wulaƙanta wata wannan ba daidai ba ne kuskure ne Allah ya ba da ikon gyarawa Amin.
Eh.
Salam malam ni da mijina ya ƙi ya ɗauke min bukatuna ni da ‘ya'yana kuma ya hana ni sana'a sai ce baya so a ringa shigo masa gida. Malam a yi wa maza nasiha akan haka.
wannan gaskiya ne da yawa daga cikin maza a yau Allah shirye su Allah shirye mu gaba daya sun tara mata ko sun ajiye iyali amma ba sa iya daukan nauyin su kuma sun hana su yi sana'a yana gaya wa maza su sani cewa nana Khadija ma ta yi sana'a nana Khadija ta yi sana'a nana Zainab binta Jahash an ce tana da yawan sadaka malamai suka ce ta kasance tana yin sana'a tana samun kuɗi tana yawan yin ainihin wato sadaka to yana da kyau namiji ya zaba wa matarsa sana'ar da yake gani ya dace ta yi wanda ba zai taba mutuncin gidansa da yayansa da tarbiyyar yayansa da kuma mutuncin kansa da aurenta ba Mm.
wannan abu ne mai kyau anan na baki shawara ki yadda da abin da mijinki ya faɗa da ya ce baya so a so mai gida to sai ki nemi sana'ar da ba sai an zo miki gida ba Na'am.
ta nemi wata sana'ar wanda ba sai an zo mata gida ba Mm.
yanzu mata suna yin sana'a da waya fa da waya ana iya yi ta ainihin wato a- a a- a whatsapp ɗinta ta kaza ɗinta za ta rinka tallata tallace kuma yan uwa suna aikowa ana turawa so lallai ina ga yana da kyau abubuwa ne masu muhimmanci ku bi mazajen ku akan ka'idojin su na zaman gida amma kuma bai kamata miji shi ma ya zo ya ninkime mace ya ajiye ta baya iya daukan nauyinta baya iya taimakawa ƴaƴanta baya iya mata kaza baya iya mata kaza amma kuma ya zo ya hana ta ta danni abin da za ta samu taro da kwabo wallahi wannan ba daidai bane ya kamata mu ba wa matan mu jari idan suna da bukata mu taimake su mu sa ido akan jarin da muka basu mu tallafa musu suna rage mana matsaloli da yawa kuma da yawa mala aminu wallahi idan mace tana yin sana'a a gida to wallahi in dai mai tausayi ce zaga tana daukewa mijinta larurori da yawa yau ba sana'a ba ma fa duk inda mace ta samu kuɗi dubu ashirin dubu talatin ko dubu ɗari wala ba ta isa ta cinye kuɗin nan ita kaɗai mijinta bai ci ba ɗabi'ar su ne kawai na'am kawai za ka ga ta je ta ma hidima ta siyo maka wani abu ko ta dafa wani abu kaci ko wani abu ƴaƴanka sun amfana haga ashe alheri ne wannan dai wannan.
malam yana kana so ka nuna kawai maza a nasihance su nemo wa matansu abin yi a kware kuwa wanda Na'am.
yana da kyau sosai Na'am.
kar a bar su su zauna ba su da abin da za su sai dai akwai matan da babu basirar sana'ar akwai su ba basirar za ka bata ta cinye jarin ka daɗa bata ta ta cinye wani ya ce ya bayar an cinye ya daɗa bayarwa an cinye ya daɗa ƙarawa an cinye to na kaga wannan sai ta ci gaba da zaman gida ta jira abin da mai gida zai ɗauka ya bata alaba ku mu samu kenan to Allah ya saka da alkhairi amin malam ina wa ina malam ina malam salam ina wa malam fatan alkhairi dan Allah malam kayi jan hankali ga mijina yana ce min yana da matsala baya sha'awar mace amma kuma sai na ga yana da ƴan mata da yawa a waje to wannan masifa ce sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga wannan wallahi za ka samu mata barkace suna fama da wannan kullum mata kukan da suke yi mazajensu ba sa biya musu bukatunsu na shimfiɗa na auratayya da yawa daga cikinsu wata ta ce watanta akwai wacce ta ce shekara ta hudu tsakaninta da shi akwai wacce ta ce shekara bakwai mijinta shimfiɗa ba ta haɗa su ba suna kwana a gida ɗaya amma wallahi ya watsa kashinta akwai wanda yake kwashe wata takwas wata tara wata goma a cikin satin nan a satin nan wallahi al'azimu ba zan iya irga ma adadin matan da suka zo suka yi min fatawa dangane da wannan larura ba tana zaune da mijinta ya ƙaurace mata to a nan akwai sababbai da yawa gaskiya na farko kamar yadda na faɗa na taɓa bayani yawanci wani lokacin wasu mazaje suna ƙauracewa matansu saboda larurar ba su da lafiya ba za su gaya wa matan ba lafiya ba duk mutumin da zai shekara ɗaya biyu ya yi wata biyar shida bakwai ya rabu da mace ba zai zo ya kusance ta ba ta zo duk abin da za ta yi masa ba za ya ci sha'awa ba to wallahi ya tafi asibiti ya je ya nemi magani ko na bature ko na gargajiya ba shi da lafiya to amma su mazan suna da wani irin girman kai wasu ba za su iya buɗe baki su gaya wa matar su cewa ni fa ban da lafiya a taimake ni da addu'a ba bai da lafiya baya iya komai duk abin da za a yi masa yadda ka san azara take shafawa ba za- ba zai iya yi ba to kaga akwai cutarwa kuma wasu ma- mazan matan nasu masu karancin shekaru ne idan tsohuwar mace ce an yi shekaru an daɗe wannan tana iya maleji ta ƙarisa a haka amma ƙananan mata masu karancin shekaru shekara goma sha ashirin ashirin da wani abu talatin talatin da wani abu macen da take shekara talatin talatin da wani abu ai tana kan ganiyarta tana buƙatar namiji gaskiya so zalunci ne a ƙaurace musu a ƙi kula su sannan wasu kuma daga cikinsu wato shaidanci suna neman mata ne akwai masu neman mata ta waya wal iyazu billah ta waya ka ganshi da hotunan mata barkati to kuma Allah ya jarabe shi matar tasa kalar ta bai kai irin wanda yake gani a waya ba da ka sai sha'awar matarsa ta fita daga zuciyarsa ya zo yana sha'awar mace a waya ya ta birgima a banza akwai matar da ta ce ita baya zuwa ya kusance ta ta yi ta yi yaƙi kusantanta amma fa wayarsa a cike take da hotunan mata sannan kuma wai har mafarki yake yi ta ce in ta zo masa wanki gaba ɗaya wandonsa a jike yake da da abin nan da sauransu ta yi masa magana ya ce wallahi yawan mafarki ne da shi ga matarka ta sunna wal iyazu billah ga matarka ta sunna so wannan ba daidai bane kuma wannan shi ke sa wani lokacin matan suke fita suke neman maza a waje da haka idan duk bera yana da sata daddawa ma tana da wari duk mutumin da zai kaurace wa matarsa ya rabu da ita baya kula ta wallahi azimu in ba sa'a aka ce ba in ba mai tsoron Allah ba ne sai ta je ta nemi namiji kuma in ta je ta nemi namiji kar ya je ya zargi wani kar ya je ya zarge ta dan shi ya cutar da ita shi ya zalunce ta albadi azlam da haka ba daidai bane ko kuma mata ku ci gaba da kamewa dan mijinki ya kaurace miki ko baya kula ki ba dalili bane da zaki je ki nemi maza a waje wata ta bugi teburi ta ce wallahi tallahi sai in je abinda kake nema ni ma ina da wanda suka dace da ni tunda ta gane wata ta ce irin wannan din duk masu fatawan ne ya kiya kula ta amma kuma ta kama shi suna waya ya yi cacin da wata an yi mau'izi an saka lokacin da za a je a haɗu to da yawa malam amina ana samun matsaloli na neman mata a waje su watsar da matansu na sunna kuma wannan abu ina shaida muku duk wanda yake da wannan ɗabi'a to ya sani yana yana shirya wa ƴaƴarsa ce wata musiba dan tabbas wannan abun sai ya samu ƴarsa ya zalunci a ƴar wasu kai ma Allah ba zai barka ba Na'am.
da haka ku kula da matan kuma duk wanda yake ba da lafiya ya gaya wa matarsa in za ta iya haƙuri da shi ta haƙuri da shi a ci gaba da neman magani idan ba za ta iya ba sauke mata Mm.
kwar a yadda a bata lokaci duk mijin da aka samu baya kula matarsa baya kusantanta kuma tana cikin tsananin bukata tana cikin matsi Mm.
to ko dai ya gyara ya nemi ya nemi magani ko kuma in laifinta ne ta gyara ɗabi'arta ya daina ƙaurace mata ko kuma ya sauwaƙe mata Na'am.
yawwa a sauwaƙe mata ta tafi ta je ta auri wanda zai kula da ita To Allah ya saka da Allah alheri.
ya gyara halin mu Salam ina yi wa malam fatan alkhairi tambaya ta ita ce mutum ne ya nemi matarsa ta ƙi sai ya yi mata ta ƙarfi menene hukuncinsa?
ya yi halal halal ya aikata amma akwai ƙarin bayani Na'am.
na farko dai mata su sani cewa a dole dole aure hakki ne alaƙa ta shimfiɗa hakki ne na miji kuma hakki ne na mata na mace Mm.
wannan haƙƙu ne mushtarak Mm.
bain zawjain hakki ne da kowanne ɗaya yana da hakki akan ɗan uwansa Na'am.
um, lokacin da namiji ya zo bukata ya ce yana, yana, yana bukatar mace larura ta sa yana da bukata sha'awa dole matarsa ce ta biya masa wannan bukata ko da ku a wannan lokaci ita ba ta da sha'awa Mm.
ba shari'a ba cewa ta yi dole sai ita tana da sha'awa a wannan lokaci ba saboda kar ya je fada ya zina kamar yadda kuma shi ma namiji dole dole lokacin da matarsa ta bukace shi za ta shiga cikin wani yanayi mara daɗi idan bai biya mata bukata ba to dole sai ya haƙuri ya biya mata bukatarta Na'am.
ya sa wa ransa sha'awar abin ya biya mata Mm.
ya yi mata damuwa wallahi wata mata tana faɗa malam sai ka fashe da kuka ta ce wallahi haka za ta je ta yi wanka ta yi kwalliya ta yi ado ta gyara jiki ta sa turare ta yi duk abin da za ta iya ɗauka hankalin mijin nan wallahi ba zai kula ta ba sai ya juya baya wata ma ta taɓa shi ya ce wallahi sai in ci mutuncin ki ka sake taɓa mun jiki na." Inna lillahi. wa inna- ta dawo wata ran ta ce da shi mai gida dan Allah ina da bukata ka ji fa dan Allah duba kunya irin ta mace Mm.
ta iya buɗe baki ta ce mai gida dan Allah ina da bukata ka duba dan Allah amma wai mutum wai ya watsa kashinta wai wai wai ba zai saurare ta ba wannan akwai zalunci a ciki gaskiya To akarmakan lawo idan ya haka ɗin ki yaɗe ba haki?
sosai ma Na'am.
ha dan mai mutum zai je ya auro mace ya raba ta da wasu mazajen shi ya zama shine mijinta shi bai sake ta wasu suka aura ba kuma shi bai biya mata bukatar ta ba Mm.
ai cuta ce wannan wani aminu zalunci ne to dole biya mata hakkinta sai dai in bai da lafiya idan bai da lafiya ya gaya mata bai da lafiya sannan ita ma matar wancan ƙarin fasarar eh, ƙarin fatawar shine Mm.
zai iya yiwa namiji ya nemi matarsa ta iyadda saboda wataƙila tana al'ada kaga Na'am.
tana da uzuri Mm.
wataƙila tana da larura Ko ba ta da lafiya.
ko ba ta da lafiya Hmm.
to kaga suna da uzuri sannan akwai wani abu malam Na'am.
mata suna samun larurori a ɓangaren mace kukansu wasu ba sa gaya mazajen ta je asibiti infection ya kama ta Mm.
infection ɗin nan ba ƙaramin illa ta ya mace yake ba Na'am.
yakan juya ya zama ciwon sanyi a tattare da su to ta je likita ya bata magani ya ce mijinki ne ya sa miki mijin nan nata kuma yana da wasu mata wannan yana daga cikin matsalar wato masu mata da yawa ya je ya ɗebo ciwo a jikin waccar macen ya zo ya sa wannan kaga ba daidai bane wannan Mm.
da haka likitoci suke faɗa maza ya kamata su zama masu tsafta masu kulawa da bibiyar likitoci da eh, duba ainihin lafiyar su kasa ɗebo cuta a jikin wata mace ita ma matar ta zama mai kula da eh, da ainihin darajarta da mutuncinta kar ta zama mai ciwuka a jikinta ta je tana ganawa kishiyoyinta wato waɗannan ciwukan da ba su san da shi ba to yanzu ba mamaki wannan matar mijinta ya neme ta bata ba shi dama ba wataƙila tana da wannan larurar ne magani aka ba ta take sha dan akwai magungunan da za a bar a ce karke da namiji kusance ki sai bayan sati biyu Na'am.
ko bayan wata ɗaya Mm.
sai kin gama shan maganin an duba wannan infection din an yi test ya tafi ko bai tafi ba to wataƙila tana da wannan ko ta gaya mai ba sai ta ƙi to kaga tana da uzuri don haka a rinka tambayan su me dalili in tsabar taurin kai da ƙiyayya ne da kuma neman ta azabtar da mijin don haka in yayi mata da ƙarfi ya sadu da ita ba haramun yayi ba ba faɗe yayi ba duk da 'yan duniya suna cewa Yawwa.
faɗe ne yawa ba faɗe ba ne yawa za a yi faɗe matarsa ta- ta- ta sunna sadakin da ya bayar a banza zaman da take a gidansa da waya a banza a ai daman ta zo ne don su rufa wa junansu asiri haka kuma ita ita ma matar inda yadda za ta yi ta tilasta shi ya halatta ta tilas- ta tilasta shi kwarai da gaske eh na ta tilasta shi don ta samu biyan bukatar ta kar ta je ta aikata haram shine abin da muke gujewa ana samun mushkiloli malam mata suna neman maza a waje ko suna zuwa suna alaka da maza a waje wal iyazu billah na'am malam aminu akar makallawo duba da sun sun kalli cewa a- a harkar yarjejeniya in mace da namiji suka yi yarjejeniya suka yi wani abu na badala su ba ruwansu ba fyaɗe ba ne amma duba da cewa ya mata dole shine fyaɗe wannan ma matarsa a gida in ya mata dole shi ma sukan haɗe shi guri ɗaya ba ka me za ku iya cewa ku malamai da zai nuna dolantakar ba irin waccan ba ce wannan tunani ne na turawa 'yan duniya marasa addini kawai na'am na'am wanda ya je ya tilasta wa mace a waje babu aure ya- abin nan ɗinta ya rufin ɗinta za a ce ya mata faɗi Mm.
da ba hakki amma matar da take tana cikin gida matarsa ce ta sunna yana da bukata kuma ita ce matarsa yana bukata ta zo ta yi ta masa yanga ta hana shi yayin da bukata ta kama shi ya je ya sadu da ita wannan ba laifin yayi ba Na'am.
Ha- halal ya aikata yana da yana da hujja sai dai a yi da lalama yafi na'am amma na gaya maka kullum zai iya yiwa akwai uzuri na su matan Mm.
yawwa akwai uzuri na su matan a Kenan- rinka tambayan su uzurin su da dalilan su na'am yawa amma magana cewa yayi faɗi yayi haram wannan duk bata taso ba To aka makalla duba da cewa abu ne wanda ake so a yi cikin jin daɗi ba ka ganin kamata i ku ba da shawara ga mazajen in ba ta so a rika kyale ta ba sai an mata ta dolan ba ma.
to idan kuma ya zama yana cikin larurar da in bai samu biyan bukatar ba zai faɗa halaka fa sai a kyale shi da matarsa ya je na tanda tanda a waje haba mala aminu ai gwande gwande wannan hakkin nata da take ji ya- ya- ya- ya ya- ya- ya danne hakkin ya biya bukatar tasa akan ya je ya zina ya saba wa Allah
to Allah gane Allah ya ta.
samu dace. Malam suna Humaira ya halatta mace ta sawa yarta suna Humaira ko Kwarai menene kuwa, ma'anarsa?
ba laifi ai sunan na na Aisha ai- ai- ai- na na Aisha ne ai.
Na'am na'am na'am.
amma akwai waɗanda suke zagin Humaira ko su ce jaka ce ko wani abu wannan ba daidai bane Na'am.
ba laifi bane suna ne mai kyau kwarai da gaske Na'am. Haka ce salam ina malam fatan alkhairi ina so dan Allah malam ya bani addu'ar sauƙaƙa sauƙaƙa na na kuɗi na gode Allah ya mai da malam gida ban lafiya.
gane ban gane addu'ar kuɗi ba to malam ɗin shi ma yana buƙatar addu'ar samun kuɗin nan in dai kuɗi kike nema hajja ai kuɗi a je a neme su kuɗa a tafi kasuwa a je a yi sana'a kuma a a- a- a bi hanyar da za a same su ba ni da wata addu'a da zan da zan ba wani wai ya samu kuɗi yawa in ba ka ba da ni ma tuntun na riga ku yi ai amma dai ki ci gaba da sallah da ibada da roƙon Allah da sana'a Tam.
kuma ki nemi halal Malam Allah ya saka da alkhairi malam shin Ma- malam shin to wannan gashi zai iya yin sallar gawa sako da- mai janaba zai iya yin sallar gawa?
sai dai ya taimama sai ya sallar gawa Na'am.
ya yi taimama sai ya sallar gawa ita sallar gawa da sauran salloli a duk ɗaya ce sai a da alwala za a yi ta Na'am.
na'am Malam menene asalin faɗin Allahu Rabbul Alamin a ƙarshe a ƙarshen suratul mulk eh bai hadisin bai inganta ba Na'am.
hadisin bai inganta ba hadisi ne dhaif na'am Malam na kasance na taɓa neman mata matan mu- mutane Mm.
amma yanzu ina nadama akan haka inna lillahi ina ta ni ina tunani in, ina shiga takaici ina tunani ina shiga takaici in na tuna To.
in na tuna haduwar mu da Allah Allah ya- Malam, ƙwarai kuwa.
ya zan yi Ƙwarai da Allah gaske.
ya yafe min ai kwarai da gaske ai duk wanda ya je nemi matan mutane ya Eh.
lalata da su ai kwarai ranar da ya gamu da Allah zai gane kuransa wannan ko shakka babu wannan Hmm.
so mutanen da suke zuwa suna neman matan mutane wallahi al'azim su ji tsoron Allah kuma su tuna tsayuwarsu gaban Allah tabaraka ta'ala dan tabbas sai ubangiji ya taimaki ta tambaye su kuma sai ya musu azaba lillahi wa inna da ilaihi cin raji'un.
amana ne tozarta mutunci ne duk wacce ka wanda ka je ka nemi matarsa ka ci mutuncinsa ka ci mutuncin ƴaƴanta yanzu ƴaƴa su gane wani ina neman uwarsu ya ai tsakaninsu da shi sai a dai a raba su to ka wulakanta su ka tuzarta ka shigar da wani tsatso daban a cikin gidan wanda ba na sunna ba so wallahi tallahi malam ka tuba na ji daɗi da kai wannan tambaya alama yana nuna imani ya zo maka a tattare da kai ka ci gaba da istighfari kuma ba sai gaji ka ta faɗa wa mazajen su ka nemi matan su ba kuma anan nake jan kunnen maza to ku rinka ji irin waɗannan fatoyi ashe ana neman matan mutane ashe kowa ya kamata ya sa ido akan iyalinsa da matarsa da 'ya'yansa ashe akwai masu neman matan aure mata ce ta aure wallahi sai mutum ya je ya keɓanta da ita ya lalata ta kuma ta koma gidan mijinta su ci gaba da alaƙa da shi to aka maka la baka ga so ka waccan tuba nasiha ka da ci kai gaba da a baya tuba zuwa ga Allah Allah zai yafe maka insha Allah Ba ka Allah ga man waccan taba wa amana wa nasihar amila da- amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat na'am Qur'ani ya ce wanda ya tuba yayi nadama ya aikata aiki mai kyau Allah zai canja masa mummunan aikin sai zama mai kyau ka ci gaba da tuba shine shawarata me To, kace malam baka ga waccan sakacin da mazajen suke su kaurace wa mata shi zai ba wa matan wannan irin damar in sun tabbas samu wannan na ina tare da kai wallahi sakacin da maza suke yi na rashin bawa matansu hakkinsu na shimfiɗa babban sababi ne da zai sa su rinka ba da mutuncinsu ga wasu maza a waje wannan ko shakka babu jayayya akan wannan Na'am.
amma kuma ba dalili ne na cewa ya halatta su yi bayi Mm, na yadda mazajen suka cutar da su sannan shi kuma wannan wanda yake neman matan to ya shirya wa 'ya'yansa shi ma malam kuma ya shirya wa tasa matar kuma na'am malam a ƙarshe kayi magana akan in ya tuba Allah zai yafe masa shin bayan ga haƙƙoƙin wasu da suka shiga kashi wannan in ya tuba Allah a zai wannan yafe ya masa tuba Allah zai yafe mai in ya tuba Allah zai yafe masa sai ya kare masa ai hakkin na'am iyalinsa sai Allah ya kare shi na'am ma abin ba daɗi wallahi ba daɗi da yawa maza suna kukan suna zargin matansu da wannan musifar akwai kuma mazajen da su kuma aikinsu neman matan aure yanzu misalin mutum ya je kasuwa mace ta je kasuwa sai ka ga wani yana kokarin latsa ta a kasuwa Mm, kai da ka zo kana sana'ar ka kana sayar da kaya yaya an amince maka mata na aure su zo suna kokarin sayan kaya a wurinka amma kana kokarin latsa su Mm.
wanda ba daidai bane wannan kuskure ne ko a motar haya ko a kasuwa ko a shago ko a wani guri ko a gidan biki ko wani abu sauransu wanda wannan kuskure ne cin amana ne na'am duk wanda yake kokarin latsa wata mata ko kokarin taba mutuncin wata mata ya tuna yarsa akram kalla ya tuna yarsa Hmm.
ya tuna matarsa kuma ya tuna wannan matar uwar wani ce uwa ce ga wasu da haka bai kamata ka zo ka keta alfarmar gidan wani ba Hmm.
matar wani ne yar wani ne jikar wani ne sannan tana da 'ya'ya ko za ta yi 'ya'ya nan gaba ba daidai bane wannan to malam wannan abu ya munana bai yi ba Malam Allah ya saka da alkhairi.
Allah ya gyara halin mu.
Yana ta halaran mu sai dai kai sallama da masu sauraro.
har an gama kenan to Allah rufa asiri yanzu an gama tambayoyin ko akwai sauran har yanzu Yana malami da yawa sai dai mu dora to Allah ya mana afuwa Allah ya ba mu dace muna ba ƴan uwa hakuri insha Allah za mu yi kokari sati mai zuwa ma mu dada rarrage musu tambayoyin su Allah ya ba mu nasara Allah ya ba mu dacewa Allah ya tsare mana mutuncin mu da addinin mu Allah ya sa mu gama da duniya lafiya wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu sauraro duka duka iya abin da zamu iya kawo muku kenan a cikin wannan shiri na mai albarka. A madadin shugaba kuma jagora Ahmad Gazali Yakubu a sauran Sadiq shugaba ta bangaren shirye-shirye Buhari Isa Sadana da ku daga sashen addinin Musulunci wanda Hadiza Balanti take jagoranta Amin Khidir Ijat nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وينشر الهدي